بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر فلتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة يا زمن جوا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين na haddace burga mai biyu na ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hadu ma ba ba sastu lakum amma ɗayan burga mai na watsa muku kun yi tarayya da ni a cikin shi wa amma al'akaru amma birga min ɗaya walau ba sastuhu da zan watsa muku shi ku kya mini ya hadar farko za a yanke min wannan kokarin kashe ni za ku wa fi tadili shi sai ibn fita radiyallahu anhu yace wa kana ya zamo yani aba hurairah ya kula zauna cewa akhadatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jarabai ilmi na riƙe birga mai biyu na ilimi daga manzan Allah su da su amma a hado ma amma ɗaya su a ƙanin fasas tuhu na ɗaiɗaita shi na watsa shi gare ni wa amma na haru amma ɗaya fawallahi na rantse da Allah lauƙul ibn kalimatan wahida da zan wata kalma guda daga cikin a wanda a cikin birgamen nan laqatatum hadha al-baru da kun yanke wannan makogoron nawa abinda an rubuce ma haka in ma in ci kalmar nan guda kuma kuna ganin kamar kun yi ma musulunci aiki wa bi misal da zalika cikin irin haka ne ya gudu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya rubba jawhar ilmin law abuhu bihi da qila li anta mimman ya'budu wasala ya rubba jawhar ilmin da yawa ilimin da yake law abuhu bihi da zan bayyana shi da ƙila da an ce bane an tabi mani ya abu da na kai kana cikin masu kotar kwanki yau rashin fahimta walasta halar jalin muslimu na dami ya rauna akaba hamaya tuna hasana ga wasu matsayi daga musulmi sun halatta jini na suna ganin mafi muna abin da suke yi kama abu ne mai kyau suna ganin jihadi da suke yi to me yasa haka ce da an alhaƙaƙar rabbaniya domin haƙiƙu na ubangiji la ya sabi wa hamla a ba'iha ba mai iya ɗaukan nauyinta illa man a halarullahu da zalika sai wanda allah ya cancantar ga ɗaukar wannan nauyi zaɓi ne na allah wata ra sadar huli ma hunalika ya lauta kirji ne ga abun da a can wurin hadara ta allah yanzu la ya kadiru allah hamliha illa nabiyul karim awaliyul hakim dan ba mai ikon ɗaukar wannan sirrin da wannan hakiku na ubangiji sai annabi mai girma ko wani waliyi mai hikima wanda ba su ba to bai gane komi kala jafaru sadiq jafaru sadiq ya ce lamma qaruba habib min al-habib gayatul qurbi nalatu gayatul haibati mulaƙafahu lahaku gatin mulaƙafa lokacin da masoyi ya kusanta ga masoyi matuƙar kusanta to sai matuƙar haiba ta same shi to da ya ruɗe saboda haiba to sai ubangiji ya lallashe shi matuƙar lallashi ya mishi magana mai tafshi saboda hankalin shi ya kwanta kada ya ruɗe iz ya kulu su yake cewa fa'uha ila abdihi ma'uha nan sai ya aiko ma bawan shi abin da ya aiko mishi ai ma'anar fa'uha ila abdi ma ba kana ma kana sai abin da an kai an kai wajara ma jara abin da ya gudana ya gudana menene to ba mai doka shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naka ba a faɗi ba to na kuma shi wali in ya kai ya zama khalifa manzo Allah sallallahu alaihi to in ya kai kusanci irin wannan to abin da yake samu na haƙiƙo na rabbaniya ba a bayyana su dan ba zai bayyana ba na'am وقال الحبيب للحبيب ما يقوله الحبيب للحبيب sai masoyi ce masoyi abinda masoyi ka ce masoyi menene to wannan sirri ne tsakanin su fa kafiya sirru ya tsazu al'amru sai sirri ya koyu sanda al'amari ya girma kaji ana faɗin magana to ba sirri ba ce amma wani abu bai kuduwa wanda zalika ta haka lam yattali alaihi ahadun ba wani mutum guda wanda ya ce kaya ga abun da auha ila amri inna ma auha walam ya'lam ma auha illa alladhi auha ba wanda ya san abun da Allah ya aiko ma annabi sallallahu sai shi wanda ya aiko ne ba abhamu ya boye shi li'azmihi li'uzmihi dan girman shi na da libhama dan boye magana la ya bai aukuwa illa litta'azimi sai dan girmama وهو مبهم لا يقدر عليه أحد shi wanda ya zama koyayye ba wanda zai tsinkayi abin da ke tsakanin Allah da manzon Allah su islama ko tsakanin masoyi da masoyi sanda kusanci ya kai inda ake bukata bal yuta'abbadu bil imani bi ana yin ibada da yin imani da abin da aka yi bayanin shi don harkar ɗariƙa da sufanci imani ne kawai saboda ka tabbatar da shehin da ka rika ba zai ga son zuciya ba ba da tunawai ƙarya ko a'a idan an ce sai ka fahimta to shi ya gama da kai ta kawai ka yi imani ba za ka rika mutum shehi ba sai bayan ka gama bincike duka cewa lalle na allah ne malami ne mai nasiha ne wanda ya cancanci zama jagora don haka ta faru to babu magana kuma in yau faɗi ka tsaya bincike ne kana an kaɗe an kaɗe me za a ganuwa kamar soja ne na ana fagen fama komanda ya ce mai halba baya halba ko zai amma in sai ya fahimta eh mai gida in halba haka halba ga magina eh daidai ina yake ai ba halba ya kamata yanzu ka zanna bi shawara shi ko yana nan yana da bayan kai ba gane ba shi ya gane ga yanin da yanka haka ya ce faya kawai ka faya nisa aka ce ita so shi soja dole ka yi biyayya obey before complain in aka ce yi kaza kawai yi zaka ba magana wai yanzu yan an ce zanna bulala ɗari kawai sai hakonta sai an gama ce ogato minai ai an ce kaya kaza kaza ai ba ne ba da wato sorry shi kenan to haka sufanci yake in sai ka binciki shehin to baka san hanya ba shi ka yadda ya san hanya ka amince mai dari gasari tsakani da Allah ya zo ga wuri ya ci to mu kwana nan saboda akwai ɗan fashi gaba kuma lokaci to wasu ya yi sai ka ce waye maka bayani ya ya tabbata kuna tare ya an kai suwa ne ne wani makami gare su in ya bace maka ya ba gane shi to haka yuta'abbadu bil imani ana ibada ga Allah da imani da abun nan da an ka gaya maka wakila an ce bal allamahu nabi manzo Allah ya sanar da ma auhadin nan sallallahu da khawasi ummati ga keɓantaccen al'umma ta ahalin wirasati ma'abuta gane shi irin abubakar da sauransu maganar da ya kai da su ba zai da sauran sahabbai ba tun da kaga koda sun rasa ma'aikaci har cikin garibun cikin ku akwai ba ko ana yin bayahudi to ko cikin na gida to akwai na daban sukan ce ko cikin daka to akwai gabas wa huwa al-ilmu ladunni shine ilimi wanda Allah ka ba da shi shi da shi wa huwa alladhi la yuhadu bi kulli shine wanda ba ya kewaye hakikan menene wala yadiqu hamlahu illa ahluhu min aka tsafi hadhihi al-ummati sharifa ba mai iya ɗaukar wannan sirri da wannan ilimin da dulli sai macancanta shi daga kudubban wannan al'umma madaukakiya wa zakar al razi ya ambata an walidi daga mahaifi ne kale ce sami'tu abul qasim sulaimana al-asari yaqul na ji shi yana cewa lamma wa sallar muhammadu sallallahu alaihi wasallam da maza Allah ya saru ila darajatil aliya zuwa daraja madaukakiya wal maratibir rafi'a da darajoji madaukaka fil ma'ari cikin matakai na saduwa da Allah aw Allah ta'ala ilayhi sai Allah ta'ala ya mishi ba ya ce ya muhammadu tamma sharafuka ya kai muhammadu shugaban islam girman ka ɗauka ka so ka cika da ka zo abin da ka samu abin da ba wanda ya sa ba zai same shi sai kai kala ya ce ya rabbi ya ubangiji na ji bi nisbati ilayka bil ubudiyya na samu cikar ɗaukaka ta saboda dangana zuwa gare ka da bauta walilla wa izul abdi izu wali shiyar rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala shine sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga wannan da ya isra'i da bawan shi saboda ya nemi cewa girma ne ya cika saboda bauta ce ga Allah Allah ya dangana shi ga wannan bauta ne musamman Allah ta'ala da Isra'i abdan saboda wannan Isra'i sai Allah ya bai suna ce mishi bawa da ta haƙuƙi sallallahu alaihi wasallam bil ism azam saboda tabbacin manzo Allah sallallahu alaihi da tabbatarwa ce ga samun ismullahi azam fala yaslu hadha al-ism bil haqiqati illa lahu sallallahu alaihi wasallam وللأقدار من بعده من أمته تبعا لا حقيقة wannan ismu la azam ba inganta da hakika ganta ta hakika sai ga manzo Allah sallallahu sai hukubai bayan shi daga al'umma ta su ma suna biye da shi ba wai hakikatan ba ismul kabiru da za ta yanka ɗaya da shi ce wannan da ya ke faɗa a mustapha da shi shehu mutujani ɗai ya san shi duk a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya nuna shi amma ba su akasari nasu sun rabo don sun rabo da fadar hatar su da ci aidan haka suke ta tasarru da gaba da sarwa da kowa na biyu shi ne shehu ka bayani gora ya tara asarar na'am ويطلق على غيرهم مجازا دون حقيقة أنا واو تتشوى أنسى لو نسمع الأزم مجازي باكم حقيقة ka ce wa mutum sadauki zaki ai majazi zaki kan na daji in ka gani gudu za ka yi amma in ka ce mai zaki hasan ya kai sadaukantaka yadda zaki yake cikin namun daji ba kamata shi ma cikin mutane ya kai wannan matsayi shine majazi wafi riwayatin ya zo wata riwaya da ma halautu da rabbi in ji maza Allah su da sulama da na kaɗe da ubangiji na a fa'ila ya tsala su sai Allah ya kuma ilimi kala uku ilimin a kaza laila hada bi kitimani wani ilimi da ya rike alkawari garan da ɓoye shi ya kan alima annahu la yuziku hamdu da Allah ya san in ba ni ba ba mai iya lokaci ce ka faɗa kowa wa ilmin abara ne bi tabligi da khawasi ummati ilimi guda ko ya kore da ikiyar da shi amma ga ke bantacin al'ummata wa hum abdarul anbiya su ne abdarul na annaba wanda ya kowane su yana take da matsayi na wani annabi cikin annaba ba wai ya zama annabi a wannan masharabin ne yake keɓanta shi da abdarul wa ilmin ilimi guda kuma asalar al'ada ya riƙe alƙawari gare da bi tabligihi lil aami wal khas ga da shi ga kowa da kowa amawa da khasa sune shari'a ta musulunci wa allama al kuma Allah ya sanar da ni al qur'ani falaqad ajaltu jibril fi ayatin min na gaggauta ma jibril cikin wata aya wato ko da jibril zai so abin da zai faɗa mai ya riga ya sani amma ga ƙa'ida saboda ladabin karantarwa to sai jibril ya zo ya karanta mishi sannan ya karanta to da kai ma ka tsaya karanta maka to yan an zo ko da za a haɗe shi jibril kamin ya haɗe sai maza Allah ya ci gaba kan ya ci gaba kan zai ce wa Allah ya ce a'a kakkai gaugawa haka muka so sai ya karanta masu na karanta ba ta bani rabbi sai ubangiji na ya zarge ni da kada ce wala ta'zil bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi kada kai gaugawa qur'ani tun ba a gama wahayi ne zuwa gare ka ba ka saurara mu jibril aikin da muka sa shi kenan ya zo ya gaya maka duk da ba tasowa ya kai ba ya zo daga inda Allah yake ko ina akwai Allah a'a kawai abu ne na sirri cewa ya ake yi gabatar da wani duk da maza Allah shi ta sama idan ya zo yakan tsaya nan ga kowa a kataga sai ya ƙararrawa kamar alata in ya ji sannan sai ya kimsa ya ce wanda ya yi tsanani gare shi da wahayin alƙur'ani yana sauka cikin ne kamar ana zo da sarƙa da kai to amma yadda wahayin yaka zo a kai baka sani tun da kakanin yanzu da ta fito zuci sai jibrila ya zo ya ce kaza ka ce da ina ta so da ina yake a gani da haka haka dai abin yake sai ka yi imani da rubuta bal yau ta'abbadu bil imani ko an ce ya maka bayani kai baka da ala ganewa kamar wanda aka yi hawa makawo ya tsare ka sai ka haɗa mai wani an ce baki mi baki dan an ce wari mi wari mi bambancin su ya za ka yi da shi ba za ka yi da shi to haka yi kun ba wajen ba gaskiya ba ne a'a babu alin ya ce ka bar gaugawa wa kul rabbi zidni ilma ka ce Allah ta kara mana ilimi wa fi riwayatin falamma adanani rabbi da ubangiji na ya kusanta ni hatta kuntu kama kala ta'ala hada zama kamar da Allah ya ce ta'ala bakana qaba qausain au adana sai zama kamar kada bayan baka biyu ko kuma kusancin ya fi haka nan kala sai ce wasu alani rabbi sai ubangiji na ya tambaye ni falam astati an ujiba ku sai ban iya amsa ma Allah ba subhanahu wataala ko za a yada ku sai ya dora hannu ne bai da katifai tsakanin ka haduna to tsakanin ka haduna kai baka san hannun ba baka san yadda hannu yake ba baka san yadda aka dora ba kai dai an yi ta'abbada bil imani ya ce haka Allah ya ce shi kenan ka yarda Allah ya ɗora hannu tsakanin kawaluna amma bila ta kai ba da siffanta da aka yi ba wala ta hadidin ba da iyakance abin da ya kasance ba da Allah ya ɗora hannu ne hatta wajen dubar da ha ala fuhari hannata sanya hannun Allah cikin zuciyata ba rasa ne ilmal awwali wal akhir sai ya gadon man da ilimin mutanen farko da na ƙarshe wa'allama ne uluman shatta ya sanar da ni ilimomi daban-daban mabambanta wa ilimin akhadha la yalhadu bi itimani ilimi daya ya riga alƙawari da ni in koyi ya zalima annahu la yudiku hamdu ahadu dan Allah ya san ba mai iya doka wannan ilimin in ba ni ba wa ilimin khayyarani ilimi guda ya ba ni zaɓi a ciki in na gada ba da sanar da hawas in ban gada ba dole ba wa allama da alqur'ani kuma ya sanar da ni alqur'ani duka wa kana jibril alayhi salam yuzakkiruni zuwa da jibril da kai ai bi ta ce ka kana tuna man da abin da kana riga na sani wa ilmin ilmi guda kuma amarani ya hore ni bi tabligi da ida shi lil ammi wal khas min ummati ga amawa da khasa da ummata أخرجه من رواية أبي هريرة ثلاثة دفعات
اللهم صل على سيدنا محمد
الحمد لله رب العالمين